الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar yadda ya gabata muna da karatun littafin ayyuhal walad na al-imam al-ghazali alaihi rahmatullah duk irin wannan rana ce mai albarka za mu tashi faɗin malam inda yake cewa ayyuhal walad min jumlati ma nasaha bihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ummatahu qawla ko kuma ummatahu qawluhu alamatu i'radillahi 'anil 'abdi اشتغاله بما لا يعنيه وإن امرأ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه حسرته ومن جاوز الأربعين ولم يغلب ولم يجلب خيره شرا فليتجهز إلى النار وفي هذه النصيحة كفاية لأهل العلم Imam Ghazali alaihi rahmatullahi ke cewa ɗalibinsa ayyuhal walad ya kai ɗalibi mai albarka dalili saboda malamai sukan ɗauki ɗalibansu a matsayin kamar ƴaƴansu ne don haka yake masa alwalad ana ya kai ɗalibi za ka fassara shi ya kai ɗalibi mai albarka min jumlati ma nasaha bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ummatahu daga cikin abin da zan Allah sallallahu Alaihi wasallam ma al'ummansa nasiha a kansa ƙauluhu shi ne faɗinsa alaihi salatu wassalam wannan wannan abin da kuka karanta ƙauluhu ɗin wato wasu malamin sun ce ba hadisi ne marfu'i ba wato wasu sun ce asari ne zancen abdullahi bin amr bin asir wasu malaman suka ce a'a wani yanki daga cikin hadisin zancen sayyiduna ali ne Allah ya kara masa yarda kamar yadda adelabi ya rawaito a cikin musnadul firdausi hadisi mai namba dubu biyar da ɗari biyar da arba'in da hudu wasu kuma ibn al-jawzi ya kawo a cikin sifatun sakwa ya ce zancen junaidu salik ne to ma'ana dai idan ya zama zancen abdullahi bin amr bin aishi ne ko zancen sayyidina ali ya kasance mawqufi ne saboda wa ma aqabtahu ila ashabi min qawlin wa filin fa huwa mawqufun zukin idan kuma ya zama marfu'i ne ya zama ma udifa lin nabil marfu'u in kuma ba shi bane ma tabi'in huwa al maqtu'u idan to in ma ya kuna marfu'an wa in ma ya kuna mawqufan wa in ma ya kuna maqtu'an ayan uku ne dai ma'ana dai hadisin yana kai komo tsakanin wannan abubuwan guda uku shine fadin sa alamatu i'radillahi anil abd wato alaman da Allah subhanahu wa ta'ala babu ruwansa da bawa kalmar an ce i'rab da kalmar a'raba ne a'raba kau da kai gabarin abu shine ko in kula wa man a'raba an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma wa man yu'rid an zikri rabbih ko yu'rid kau da kai ya an ce mu'riduna masu kau da kai amma araba araba shine bayyana bujuruwa a araba kau da kai ta zo a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yana bayani cikin sahabbansa a halka sai mutane uku suka zo ɗaya ya samu wuri a tsakiya a halka ya samu wuri ya shigo ciki ɗaya sai ya zauna a baya na ukun kawai sai ya tafi su abinsa da manzo Allah ya gama zance sai ya ce ala ukhbirukum an nafar salasa in ba ku labarin mutane ukun nan annabi ce na farkon su awa ila Allah fa awahu Allah ilai fa awahu Allah ilai dayan ya janyo kansa kusa da rahamar Allah Allah subhanahu wataala ya jime da shi cikin rahamarsa na biyu kuma fastahya min Allah fastahya Allah minhu ya ji nauyi kare ya natsa wa mutane sai Allah ya bashi ladan cikakkiya yanda ba da na farko amma na uku fa a'rada zahiban fa a'rada Allah an aga a'rada kauda kai kaman ka ce ba zan bi katin abu shine a'rada to alaman i'rabillahi anil abd abinda ake gane cewa wannan bawan Allah subhanahu wata'ala ya fadde min ɗinsa ma'ana Allah ba ruwansa da shi wato Allah ya aje shi a gefe ishtigaluhu bima la ya'ni in ka ga mutum ya shagaltu da abin da bai dame shi ba abin da bai shafe ka ba ba za a tambaye ka akan shi ba sanin sa ba zai amfane ka ba rashin sanin sa ba zai cutar da kai ba kuma ka kutsa cikin sa alamu ne Allah subhanahu wata'ala yayi wasi da bawansa shi kuma idan Allah subhanahu wata'ala a arda anil abd ya Allah zai masa shi ne an yuhrimahu lazzata munajati Allah ya hana shi iya tashi cikin dare ya gana da Allah amma idan Allah subhanahu wata'ala yana son bawa ya karrama shi aw qafahu bayna yadayhi sai Allah ya tsaye da shi a gabansa ya rika munajati yana sallolin dare yana yin nafilfili yana addu'a amma idan bawa ya zamo Allah subhanahu wata'ala ya yi nesa da shi ya nisa da shi gabarinsa sai Allah ya hana mai iya tsayewa gabansa to alamomin cewa Allah subhanahu wata'ala a araba adin abd ya yi watsi da bawansa ishtigaluhu bima la ya'nihi shagaltuwan bawa da abin da bai dame shi ba ya kutsa cikin abin da bai shafe shi ba wa inam ra'an zahaba bi sa'atin min umrihi mawul gazali yake cewa haka idan mutum kuma awa daya awa daya daga rayuwarsa zahaba ta tafi misali da karfe bakwai takwas ta yi kaga awa daya ta tafi ko daga shida bakwai ta yi kaga zahabat sa'atun min umrihi idan awa daya ta rayuwar bawa ta tafi fi ghairi ma khuliqa lahu ba cikin aikata abin da dan shi aka halice shi ba awa ɗaya ba yini ɗaya ba ta tafi a rayuwanka ba kana yin abin da don shi aka halice ka ba la jadirun an taqula alaihi hasratuhu lalle wannan mutumin ya cancanta ya yi doguwan nadama da asara ranar alkiyama in ka rasa awa ɗaya dan uwa wannan zance ne mai da muhimmanci ba so kenan ashe wajibi ne akan kowane musulmi musamman matashi ya san sa'o'insa a ina suke tafiya a cikin kanta alkur'ani ne masha Allah ya dace a cikin kanta sunnar manzon Allah ne alhamdulillah a wurin neman ilimi ne alhamdulillah a wurin kasuwanci ne alhamdulillah wajen neman halal ne alhamdulillah yana aiki ne domin ya koyi sana'a ya kare mutuncin kansa alhamdulillah amma in ba waɗannan ba ya zamo ya ƙare a zaman majalisa ko a ƙofar gida ko a wata roƙa to wannan sa'o'in da suka ƙare sai Allah ya tambaye shi a kan ranar alkiyama a hadisin turmiji la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa ammalihi من أين اكتسبه وفيما أنفق وعن علمه فيما عمل به أبو بوا غدا هدو من ذا الله تدوب ونباوة sai Allah ya mai tambayoyin nan sannan ya tsallake sarati tambayan farko rayuwarka shekara 60 ko 70 kai a duniya Allah zai ce me kai a cikin su a cikin shekara 60 din an ka amsa tambaya sai Allah ya ce na ba ka ka zama saurayi shekara 35 kana saurayinka kana jin karfi da lafiya me kai da shekara talatin da biyar na hatsu baya kama ka wani aiki kai duk Allah ya tambaye sana ko malami yake faɗa a shawarci yan bagiril mu'min kamata yi a wurin mu'min Allah yura kada a gan shi illa muhassilan hasanatan lima'adihi aw dirhaman lima'ashi in dai mutum mumini ne to kar a same shi a wani lokaci ba suna yin ɗayan abu biyu imma ya amalu hasanatan ko yana yin kyakkyawan aiki lima adihi don ta amfane shi a lahira au dirhaman ko yana kasuwanci ko yana sana'a ko yana koyon aiki lima ashihi don ya taimaka mishi a rayuwa in ba ukun nan bane dai biyun nan ba na ukun asara asara ne wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sai dai wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki suka yi wa junansu wasiya da riko da gaskiya da kuma wasiya da riko da hakuri don haka wannan kalubale ne a wurin musamman mu duba lokutan mu akan me suke tafiya wani malami yana cewa wa mal mar'u illa rakibun zahra umrihi ala safarin yufnihi bil yawmi wash shahri yabitu wa yadha kulla yawmin wa laylatin qariban min qariban an ad-dunya ba'idan an ad-dunya qariban ila al-qabr duk lokacin da ka kwana ka wuni kana tafiya ne akan wani abun hawa wannan motsin da kake hawa shine rayuwanka shine motsin kana karawa gaba kana cinye zamba rayuwarka ne kullum tana ba duniya baya ne kana kusantan kabari kuma to me ka aikata to shine ma da yake cewa idan mutum ne asaran awa sai daga rayuwarsa fi ghairi ma khuliqa lahu ba yana yin abin da don shi aka halice shi ba dan me aka halice mu ibada wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ibada ko dai ta wajibi ko ta nafila wajibi shine salloli da abin da kake kutiba ko furiba wajibi ne nafila shine abin da ake son ka rike shi ba wajibi ba dan ya taimake ka dan farillan ka ta shiga to in ba wannan bane la jabiru an taqula alaihi hasratuhu wa man jawaza al arba'in kamar da dalili ke cewa duk musulmin da wata shekara 40 wa man jawaza al arba'in wanda wata shekara 40 a rayuwarsa walam yajalib khairuhu sharra kyawawan ayyukansa ba su rinjayi miyagun ayyukansa ba alkhairinsa bai rinjayi sharrinsa ba fal ya tajahaz ila nar wannan yayi kana jike wuta zashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan zance ne ne rauni duk wanda ya kai shekara 40 alkhairinsa bai rinjayi sharrinsa ba kyawawan ayyukansa ba su rinjayi miyagun ayyukansa ba to kawai ya kana jin dan wuta ne wal iyazu billah Allah yana gaya mana awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akum an-nadhir fazuqu ma zalimina min nasir yan wuta za ku rika ihu Allah sai wani ihu za ku yi ai na ba ku dama a duniya na ba ku tsawon kwana har kun kai shekara ɗaya har arba'in ko sittin duk iya shekarun nan za ka wa'azantu ake yi kanta nasiya Allah ce kuma na aiko muku mai gargadi sadaka ba wani abin da za ku faɗa kai kuɗin da ne azaba kun ya zubi Allah to malaman Madina wala ma'ul Madina idan mutum ya kai shekara 40 tafarraga lil ibada ibada kai ki ya fara tanadin zuwa lahira amma banda mu yanzu zaka dan shekara 60 bai da plan da lahira ko ɗaya dukkan ta shirin duniya ne wallahi wannan ruhi ne gururuka fi dunya na'imuka fi dunya غرور وحسرة وعيشك في الدنيا محال وباطل cewa in rayu a duniya kai ka rayu mustahil ne jin daɗi a duniya kuma gurur ne gurur ne Allah ce laqad khalaqna al-insana fi kabad sadaka in dai jin daɗi ne lahira ne Allah ce wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira idan ni'ima ne da jin daɗi da isa Allah ce a lahira ne yake amma duniya fa gurin aiki ne a duniya masra'atul akhirati gona ce gurin aiki ne ba wanda za shi gona ya saba babbar riga da rawani ko akwai da zai wannan to duniya mazra'atu ne gona ce ta me ta lahira to wa fi hadha al hadith wa fi hadhihi an nasiha mamun da zalike to iya a cikin wannan nasihan kifayatun li ahli ilmi in dai ma abuta ilimi ne ba sa bukatan ƙari bana kifayatun akwai wadatarwa da isarwa ga ma'abuta ilimi wannan kada ya isa mutum wa'azi ayyuhal walad Mamul Gazali alaihi rahmatullah kare sa ya fi dalibi na ne albarka an-nasihatu sahla ita nasiha abu ne mai sauki wal mushkilu ko wal mushkilatu damuwan ƙubuluha karɓar nasiha za ka ji nasihohi a ita wannan ya ci nasiha amma mai matsalan karɓar nasiha li'annaha domin ita nasiha fi mazaqi muttabi'il hawa a gurin waɗanda suke biye wa son ransu wato aukes ɗin nasiha a gurin masu biye wa son rai alhawa son rai biye wa sha'awa wato aurinta a wurinsu murratun me take da shi ɗaki ba ta son nasiha kwata-kwata izil manahi yayin da abubuwan da duk shari'a ta hana bawa ya aikata su Allah ya hana bawa ya aikata su wannan manahidin mahbubatun fi qulubihim shine abinda ransu yake so ya fi sai ga inda ake yin kida ya fi sai ga ana yin rawa ya fi sai ga ana yin masha'a ya fi sai ga ana yin ta'arrun tsiraici ya fi sai ga ana hira ana hayaniya ta duniya duk waɗannan sunan su mahbubatun fi qulubihim a bar so ne a bar kauna a cikin zukatansu imamu qurtubi idan zai ci abinci ransa ɓaci yake yanzu in zauna har minti goma don cin abinci kaɗai ya isa in karta fedi ashirin ko talatin cin abinci ibn al-jawzi shi ma haka in zai ci abinci ransa duk ɓaci yake abu ya'ala al-khalili ma bu littafin al-irshad fi ma'rifati ulfa'il hadith ya zo wucewa wata rana sai bayan suna bal zai je makaranta sai ce oh Allahu akbar ni ga lokaci ya mun kaɗan duk lokaci na ya ƙure su kuma ya musu yawa har sun ba wasa awa kaza wallahi da za su ciyar min da lokacin su da na tsaya abu ya ala amma yanzu in ana faɗa maka abun da yayi a addini littafan da ya wallafa sai ka ce dan baiwa ne shine kalmar da muka fi ganewa amma in an baka labarin yanda ya nemi ilimi ba mamaki Allah ya bashi shi kuma Allah ce wallazina jahadu fina لنهدينهم سبلنا المناهج هو بقلوبهم وعلى الخصوص مملكة ذلك مسمى ما لمن كان طالب العلم الرسمي wanda ya zamo ya shagaltu da neman ilimi a rasmi aka ce ilimin rasmi shine ilimin da ake yin sa don neman kafa hujja da dalili ko ka ce masa ilimi wanda yake na rubutu ko kuma a yana yin karatu ne domin raddi so da aka wani ya faɗi kaza bari in je in kanta dai in mai raji mushtaqi fi fadalin nafs ya sagaltu bai mai da hankali wajen gano illolin zuciya ba baranta na gyara su ba wa manaqibud dunya sannan ya shagalci ne kadai da darajojin duniya da samun matsayi a duniya fa innahu yahsib to duk wanda ya shagalta akan ilimin kafa hujja dalili ilimin jayayya shi a zatonsa in ya nemi wannan ilimin na jayayya ya hasu anna li ilmin mujarrad ilimin kadai shi ne mujarrad ilimi ba aiki anna al ilmin mujarrad lahu sayakunu hujjatuhu wa salatuhu fi yana zaton wai ilimin da ya tara shine hujjarsa a gaban Allah shine zai zama masa kubuta daga dukkan illolinsa alhalin ba haka bane ilimi kadai babu aiki baya amfani mal ilmu illa al'amalu bi shi ilimi baya zama wa ilimi sai an yi ne sai an yi aiki da shi wa annahu yana da tanwai shi tunda ya san wannan ayoyin da fassarar su da hadisan da fassarar su mustaganin anil amal ya wadatu ga barin yi aiki kullun himmansa ya dauki speaker ya wa'azi kullum himmansa tunatarwa amma shi a aikinsa babu abin da yake nuni kan abin da yake faɗa wani malami na cewa wa ghairu taqiyyin ya'muru an-nasa bit-tuqa tabibun yudawi an-nasa wa huwa maridu mutum ne bai da tsoron Allah bai da ikhlasi bai da kyakkyawan niyya amma kullum yana cewa a ji tsoron Allah ai ikhlasi yana kona kansa ne duk mutumin da ya zama kullum yana haskawa mutane alkhairi baya aikatawa kamar fitillan kwai ne ya kunna ma kansa wuta da hayaki ya haskawa mutane sadaka duk abin da zaka zama kana faɗa zama kana aikatawa wannan ba ana yi mana gargaɗi ne da duk wanda yake sha'awar wa'azi musamman yanzu da aka yi kware akan social media kowa ya fi son a haska shi a sa littattafai a bayansa a ce malam wani shek wani amma abin da yake faɗa daban aikinsa daban wani malam yana cewa kunu du'atan ila Allah bi amalikum la bi qawlikum ku rika kira zuwa ga Allah ne ku rika da'awa ne a aikin ku a ga da'awanku ba a lafazan ku ba wa annahu mustagani عن الأمل ويا وجات قبر العيش وهذا اعتقاد الفلاسفة أنا في إيد قدمي باتتشي شيني أكيدا فلسفة سبحان الله العظيم قال في سركيات بطل الله لا يعلم هذا القدر شي بي سني بوانا مجمل أنه حين حصل العلم يا يندي إلمي يجنار إلمي إذا لم يعمل به إن بي أجل إلمي تكون الحجة عليه آكد كاي إلمي بكي أيكي لشيبا تو حجة تابي قرفي أكنك أنا أجيش أنا منتها ويل لمن لا يعلم ويل ثم ويل لمن علم ولم يعمل كيسو إيب أنا اللي فدا ويل لما لا لمن لا يعلم كيسو يا تفتت وند بيسن أديني بيجي في إبادته أنا بيسي ويل ثم ويل liman alima walam ya'mal kaito sannan kaito ya tabbata da duk mutumin da ga karatu ba aiki da karatu ya sani bai aiki da shi ba a wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabl ubadil wasan malamin da ya karatu bai aiki da karatunsa ba za a fara masa azaba a lahira kafin a yi wa mai hoton gunki azaba Allah subhanahu wa ta'ala ya kare إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه آكد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه لأن من الله تعالى حديث الطبراني لكما البيهقي أصحاب الإمام لذي رواية سيدنا أبو هريرة الله تعالى نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم اشتد أشد الناس عذابا يوم القيامة وندي بالسام مثلا ير عذاب رانا على القيامة alimun la yanfa'uhu Allah bi ilmi wanda fi kowa shan matsananciyar azaba a lahira shine malamin da bai aiki da iliminsa ya ce gane baya aiki da iliminsa akwai alamun da ake gane malami ne yana wa'azi yana tunatarwa amma yana zagi qala Allah Allah ya ce da zagi suna haɗuwa ka ce ƙala rasulullah amma kuma kai zagi suna haɗuwa ka ce manzan Allah ya faɗa kuma kai ƙarya wannan ba aiki da ilimi ko kuma mutum a mumbari ran juma'a mumbarin manzan Allah duk mumbarin da ake sallan juma'a kansa na manzan Allah ne kana kan mumbari ka yi wa Allah ƙarya ka yi wa bayan Allah ƙarya wannan bai aiki da ilimin sa ba yana kan mumbari yana mumbarin hudu ba ya yi ma wani kaji ko kazafi wannan bai ake da ilimin sa ya daga cikin alawomin da ake gane ko kuma a bashi amana a ce a raba wa mutane kaza wani abu sai a same shi bai raba musu ba wannan alamun da ake gane bai ake da ilimin sa ko kuma a kawo masa magana a ce wani ya ce kaza ya ce kaza a kanka sai ya hau kan magana mai fushi yana raddi bai ake da ilimin sa saboda ka'ida Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimi Allah ya ku mu'minai in ja'akum fasiqun bi naba'in idan wani mutum zan muku da labari wani mutum ba wai fasiki yake nufi wai kowane ba a'a fasiqun ta dauka kai wani mutum kowa ya zama da labari Allah ya fatabayyanu ka bi jiddigi fatabayyanu ka diddigi ka gano gaskiyar magana ɗaya dalili Allah ce kada ka je ba ka ɗauki abin da aka faɗa maka sai kai abin da bai dace ba daga baya kuma ka zo kai nadama Allah subhanahu wata'ala ya kare wa ruya an ruwaito zance annal junayda junaydu salih junaydun nan al-imam ibn taymiya Allah ya ji kansa idan ya zo kan junaydu salih yakan ce qaddasa Allahu sirrahu قدس الله روحه الله يجزيك انسى وابن تيميه كما يكن مسا كراي اما جموع الفتاوى yayi magana shi ibn taymiya yace bayin Allah wanda suke hanyar salihan bayi super yace kala uku ne akwai wanda suke sun kai martaban siddiqiya shi ya faɗa da kansa a cikin majmu'ul fatawa akwai wanda sun kai matakin siddiqiya yace a yarkaran su akwai jibril salih yace na biyu akwai almutawassituna wanda ba su kai matsayin waɗancan ba amma suna kan turba ta gaskiya na uku ce akwai dukhala ubin tasawuf wanda su sun arari gani kuma su gurbatattu ne ba nagartattun bane kawai sun doki lafazan wa'ancan suke maimaita ta dauka haka ne karatu haka ya kasar wannan kuma shine karshen adalci akwai wanda sun kai sabiquna akwai mutawassiduna akwai dukhala to akan sabiquna yace akwai wannan bawa Allah Junayd Salih ma da yaqulu Junayd Junayd yana cewa ilmuna haza hanyar bayin Allah muqayyadun bil kitabi wa sunnati rasulillah zan mai mai wai ka wannan magana Junayd Salih ilmuna haza wannan hanyar za mu ta bayin Allah ta gyaran zuciya muqayyadun bil kitabi wa sunnati rasulillah mun mata jabaibai mun mata firaku ne guda biyu littafin Allah da sunnar manzon Allah man lam yaqra al-kitab wa lam ya'rif as-sunnata wa lam ya'rif sunnata rasulillah fa laysa lahu nasibun fi ilmina duk wanda bai san kitabu wa sunna ba kar ma ya danganta kashi da hanyar bayan Allah su bai shi Abdul Aziz shi kuma yake cewa yana kwanta bai da lafiya wannan zance a cikin littafi ne suna البرهان المعين dan sai yana kusa da shi sunan shi Musa zai rasu sai ce ya bunai ir ila ir ila Allah ta'ala bi janahihi min kitabi wa sunnati rasulillah kalli hanyar Allah ne da fuffuke guda biyu fuffuken farko kitabullah fuffuke na biyu sunnati rasulillah ɗaya daga cikin bayan Allah Ahmadu Rufa'i yace idza ra'aytumur rajul يمشي على الهواء هو يطير على الهواء ويتنبأ على الماء فلا تلتفتوا إليه حتى تعرضوا فعله على قول الله وقول رسول الله إذا كنت لما تنيا تقول عشان تدو سنزو تركوا سوى لي الله dan kaga yana tafiya a ruwa ba shi ne wilaya ba yace yaya aikin sa yake ya faɗin Allah yake yaya aikin sa yake da sunnar manzon Allah idan zantukan sa da aikin sun dace da shari'ar manzon Allah ba huwa min awliya illah na hudunsu shehu tijjani ya faɗa cikin littafinsa da wahir ma'ani an kawo a cikin ifatin ahmadiyya yana cewa lana ƙa'idatun wahida muna da ƙa'ida guda ɗaya mu a hanyata an ha tambani jami'ul usul duk abin da nake kai na gina shi akan wannan me ka'idan annahu la hukma illa lillahi wa rasulihi la hukma illa lillahi ورسوله وأن أقاويل العلماء كلها باطلة إلا ما كان مسندة إلى كتاب الله وسنة رسول الله وأي قول لآدم خالف كتاب خالف كتاب الله وكما خالف صريح كتاب الله وسنة رسول الله فحرام للفتوى بها إيش هذا كايدا بنا كايدا duk abin da nake kansa kitabullahi ne wa sunnatu rasulillah yace duk wani malami da ya magana in ji shehu tijjani kowane malami ne ya yi magana in ta ci karo da faɗin Allah da faɗin manzan Allah ce a watsar da ta kowa ne shi ya faɗi wannan magana sannan duk wani zancen da malami ya faɗa maka shi ma kaza kaza ne ka ɗora shi akan shari'a idan ya ci karo da faɗin Allah ya ce haramun ne ma a fita da wannan maganar gashi kowa ne abin ya faɗa ke to ashe kenan in ana maganar bayan Allah ka yi musu adalci kullum ka nemi shaida a gurin wanda suka san su kar ka ɗauki shaida a gurin wanda suke gaba da su ga shi nan duk abin da yake faɗa duk abin da yake rubar littafin jawahir na jawahir littafi ne ɗan ƙarami amma a cikin ce a'udhu billahi min ikhlasi munafiki yace ina addu'a kullum Allah ya raba ni daga ikhlasin munafikai aka ce ma huwa shine yace ayyuhul abdu al-khushu'a fi salati ويراعي في الحقيقة في العمل a sallan shi ya bayyana kusuri amma kuma yana yi da dan abin da ya burge mutane yace wannan shine munafici a addini ko kuma a zahiri ya yi sallah mai kyau ya tsawaita ruku'u ya tsawaita karatun sallah amma in yanki kadai ne ya yi sallan nan kamar kotan kurciya yace wannan shine ikhlasin munafikai ina roƙon Allah Allah ya kiyaye daga wannan abu to wannan su ne bayan Allah nagartattu ga abin da suka faɗa muna addu'a kullum Allah ya ba mu albarkacin su masu irin wannan fahimtar suke kan wannan hanya Allah ba mu albarkacin su na'am yadda yana faɗa qaddasa Allah sirrahu ru'yatul manam ba'da mauti wato da salik bayan ya rasu an yi mafarki an gan shi ɗan uwa ku yi haƙuri ina son fahimci wannan magana ganin mutum bayan ya rasu a mafarki ja'iz ne ko mustahil ja'iz aqlan idan kana son ka san wannan ka koma siyaru a alamin nubala na imamu zahabi karkashin tarihin sabit bin qais bin shammasi sahabin manzon Allah nan wanda a kan shi Allah ya saukar da la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi shi mutum ne magana da karfi da Allah ya ce wanda yake yin magana da karfi in musu daina ba an tahaba a amalukum wa antum la tash'urun ko sai ya koma gida kai yana ta kuka yaje na kuta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isa ta bashuriya ce amma dai a ƙarshe annabi yake cewa ai kai baka daga cikin dan wuta amma tarda an ta isha hamidan wa tamuta shahida annabi ce zaka rayu ne rayuwa ingantacciya zaka mutu kana shahidi a yakin yamama wajen yakan musulmatul kazzab anan ya rasu aka shahadantar da shi bayan an kashe shi a yayi shahada a wurin yakin nan sai wani sahabi a wannan daren ya gaishe mafarki sabitu ke tushe wani ina baka sako wajen sai na abubakar khalifan manzo Allah ka yi mai da gaisuwa a wurina sannan ka ce masa ana bina bashi kaza da kaza da kaza da Allah ya biya mini sannan yakin da na fito akwai silke na da na fito da shi yaki da aka kashe ni wani ya dauka yana nan ya boye yayi rami a wuri kaza ka shaida kaza ka cire ni kamar da shi gida yace karka ci mafarki ne fa ba bacci bane kamar wannan safa da ya farka sai ya je inda mai kusanci a mafarki yana zuwa sai ga tilkin nan auren da shedan auren ko sai to na ga daya sai ga sai na Abubakar fa nafaza Abubakar wasiyatu sai na Abubakar kuma ya zabba da sai ce ya faɗa ashe mafarki tabbataccen abu ne a addini in ka ce wai mafarki bai da asali sai mace to kiran sallah ko kare ne domin kiran sallan sunna da ake yi a mafarki aka koyar da shi sannan abinda manzo Allah ya fara gani na bisharan annabta mafarki ne ar-ruqya salihatu juz'un min 46 juz'an min nubuwa sai da manzo Allah ya wata shida mafarki ke sai wa kana la yara ru'yan illa ja'a al-mislu falaki subh ga yana a sahih bukhari hadisin ibnu shamil ansari daga ruwayan sitna aisha Allah ya kara mata yarda saboda ka abin da nake so in faɗa mafarki a addinin musulunci abu ne mai muhimmanci idan ka koma cikin sunnar manzo Allah ma a cikin hadisai manzo Allah idan yayi sallah asuba yakan jiyo ya tambaya yace waye bai da lafiya mu je mu gaida shi in aka ce babu ba ya rasuwa ba mu je mu yi ta'aziyya babu sai har ra'a ahadukum ru'yan fa yaqussu halana a cikin kuwa mafarki ya faɗa mu mafarkin nan na ina ta wannan dalilan ne ba saboda abin da ake faɗa ana jan hankalin mutane ko masu abin nan a ce mafarki ne duk mafarki ne duka zan cikin sasu ne ba haka bane mafarki ba abin wasa bane addinin musulunci amma waye mafarki kullum annabi na cewa asdaqukum hadisan asdaqukum ru'ya wanda yake kusan da gaskiya a magana mafarkin sa ya fi zama gaskiya to junaidu saliki ru'ya wa ru'ya anna junaida qaddasa Allahu sirrahu ma'ana Allah ya kansa kenan ru'yatul manami ba'da mawtihi bayan ya rasu an gan shi a mafarki faƙila da wuce aka ce masa malkabar ya abal ƙasu alkunyar su kenan abal ƙasu malkabar kamar a ce me ya faru da kai bayan mutuwa ko mene ne ka gani sakamako wani irin abu Allah ya maka qal sai ya ce qahat tilka al-ibarat wa faniyat tilka al-isharat fama nafa'ana إلا ركيعات ركعناها في جوف الليل هنا ديك سوى طاحت تلك العبارات duk wannan lafuzan namu da kalmomin da muke ta faɗa na wa'azi tunatarwa tahat duk Allah ya sheke ta tahat duk babu ita an tantaɗe ta ko shine taha alqibahatu tarwata abu to duk abin da muke ta faɗa na lafuzan da mu duka Allah ya wata su wa fariyat tilka isharat duk wannan abin da muke ta ishara isharorin nan duka ta ƙare wa ma nafa'ana babu abin da ya amfane mu a lahira a gurin Allah illa rukai'atun face waɗansu salloli rukai'atun wasu sunafil fili raka'ana ha sun zo fil layl wanda muka tashi cikin dare muka yi sunnan shine Allah ya karba muka kubuta a cikin nan ba ba tarin karatun ba aiki da shi Mawmal yana cewa من عمل بما علم ورثه الله العلم ما لم يعلم duk wanda yake aiki da abin da ya sani abin da ka sani kai aiki da shi Allah zai tunkudo maka ilimin abin da baka karanta ba sannan yana faɗa laysa al-ilmu bi kasrati ruwaya walakinahu nurun yaqdhifuhu Allah fi qalbi man yasha'u min ibadihi ce ilimin da kuke gani ba ba ya waje littafi bane zuwa can zuwa can ba shi kadai bane a'a bayan karantawa to ka yi aiki da abin da ka sani na je na biya hadisi yau a makarantar hadisi biyu me na fahimta a hadisin a yana yi aiki da shi shin ina karatu lafuza na sun canja na daina karya na daina cin amana na daina ha'inci na daina yi wa mutane kazafi na daina kallon abin da Allah ya haramta mini in ban daina ba to wannan karatun wal qur'anu hujjatul laka aw alayka ko dai hujja ne akan ka in kai aiki da shi sai zama hujja akan ka ka dai wannan bawan Allah jibril salik ya ce duk abin da suka tsara bai gani shi ba abin da ya amfani shi shine sallolin dare dan uwana mu dauki kiyamul layl ko da raka'a biyu ne ko da raka'a hudu ne Allah zai amfane mu da riko da su in Allah subhanahu wata'ala ya so ayyuhal walad mauna gaba da kika kai dalibi ne albarka la takum min al a'mali muflasan kar ka yadda ka zamo ka rasa kyawawan ayyuka muflasan shine mai wanda wanda aka bai wasu mana wanda bai da komai kar ka zamo danki daga al a'mal ayyuka na ibada na farilla na filfili wala min al-ahwali khaliya kar ka yadda kuma ya zama kawo fitu ba ka da abin da ya shafi ahwal ilimin gyaran zuciya na tsabtace ruhi na nisantan Allah irin su ilimin muraja irin irin su al-muraqaba irin su al-mushahada kar ka yadda ake ba ka da irin wannan bangaren shi kuma al'ahwar ilimin nan da ake kiransa da mushahada ya da asali a hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam hadisin an ta abu da Allah ka an naka tarahunna ko ɗaya daga cikin ɓangaren ne amma mafi girmansa hadisin da manzan Allah ke cewa harisa su duk da sun ji hadisin yana da magana a isnadinsa amma za a isnadi da shi annabi ke cewa kai ba asbahata ya harisatu harisa ka kwana lafiya ya ka kwana qala asbahtu mu'minan haqqan na kwana ina cikakken mu'mini na gaskiya annabi ce eh ilan ma tuhaddis ko ilan ma taqulu ya harisa ka san me kake faɗa kuwa inna li kulli haqqin haqiqatan wa ma haqiqatu imanik kowane haƙƙin da haƙiƙa me gaskiyar imanin haƙiƙan imaninka qala ya rasulullah asbahtu أعظم نفسي عن الدنيا فأزمأت نهاري وأسهرت ليلي فكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها وكأني بأهل النار يتباغون فيها النبي كتاب علمت فأقل ومن رواية عبد نور الله قلبه يا رسول الله والله نار بلا دنيا نار علينا دكتن كاين دونار تركتنتا معناه شغلتوا da duniya ka raba ni da ibada na raba wannan ina yawan azumin nafila ina yawan tsayuwan dare yace sai na zama kamar ina ganin al'arshi yanzu kamar ina ganin ɗan aljanna suna ta ni'ima kaman ga ƴan mutanen suna ihu sai manzo Allah yake cewa abdun nawwara Allahu qalbahu wannan bawa ne Allah ya riga ya haskaka zuciyarsa wannan shine ne ahwal halaye na kusantan Allah da gyaran zuciya wata yaqqan sannan ka tabbata anna al-ilm al-mujarrada la ya'khudhu bil yadi karatu shi kadai ba zai kubutar da kai ba ba zai yi ruku da hannunka ya tsamar da kai ba misaluhu kwatankwacinsa laukana ala rajul fi barriyati da mutum ne yake tafiya a jeji ashratu asiyatin hindiya yana ɗauke da takobi guda goma irin indiya kamar ka ce mutum ne a jeji yana tare da ak-47 ko guda goma ga bullet jakan bullet a baya ga ak a da hannun dama da hannun hagu ma aslahatin ukhra da wasu makaman ma daban kamar kila akwai bom a hannunsa kila akwai kibiya akwai adda duk da makamai wa kana ar-rajul shuja'an mutumin ya kasance sadauci ne jarumi ne ma'ana ya iya harbi ya san dabarun yaki wa ahla harbin ya san ya kwararre ne a yaki fa hamala alayhi aslun azimun muhib sai zaki kato ga wurtaccen zaki mai kwargini sai na fokan wannan mutumin da Allah ya zai kana ganin ɗaya kenan za ta kashe zakin nan da kanta sai ya sai ya harba harba wani shine ne kenan aiki wannan ɗaya nan sunan ta kawai karatu zalla harba wani shine ne aiki fama zan muka kamar da zalaki ta ne zatonka hal tadfa'ul aslihatu sharrahu anhu makaman kadai za su iya tunkuɗe mai sharrin zakin nan su kaɗai da kansu bila imaliha wa darbiha ba tare da ya harba wannan makaman ba ya yi kucin din bindigan ya saita ya harba ba ba za ta kubutar da shi ba dole sai ya ɗauki makamin nan ya saita ya harba mawul galali ta fahimta na ma'alu abu ne sananne a fili annaha la tadfa'u illa bit taharruj wa darb makami kadai ba zai iya hallakar da baki abokin gaba ba sai ka ɗauki makamin ka yi aiki da shi maciji ne na koka ga sanda a hannunka sai kace sannan da kashe maka maciji na ta kashe maka shi sai ka dauki sandan nan ka daga hannunka ka buga macijin sandan ne ya mutu idan ya mutu kuma Allah ne ya kare ka daga sharrin sa ka kashe shi ba Allah ne ya kare ka amma Allah ba zai kare ka ba sai kai ne akhd bil asban kada karatu zalla ba zai fitar da bawa ba dole sai da ne aiki muna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya fara sallah har su gaba ta kumbura saboda sallah dan ne a nuna mana karatu kadai bai rayuwa sai da me aiki duk in da za gina masallacin sa haka yake dauko dutse da hannunsa za gina masallacin sa sabai suna dauko dutse yana dauko dutse shi ma in za a tafi yaki ya sa dabara ya rike makami ya tafi yaki sallallahu alaihi wasallam in an ce ayi sadaka ya dauko nashi ya bayar har rigar sai ta cire sabuwa ya bayar da ita jikinsa ashe kaga karatu zalla kar ka zama kullum a masallaci ka ai jama'a taimaka wa mutane taimaka wa bayan Allah a taimaka ka da kaya kala hamsin a jaka ba ka taɓa ba da kala goma kyauta ba kar ka zama kullum a taimaka a taimaka akawun ɗinka akwai miliyan goma ba ka taɓa ba da koda wani ba sai dai ka ce mai hamsin ne goma su su kawo haka wannan ya zama karatu ne zalla babu mai babu aiki هكذا لو قرأ رجل مئة ألف مسألة علمية هكذا متنزل مسألة جبوء ريت علمي mas'ala dubu ɗari ta ilimi ya karanta ta wata allamaha ya koye ta walam ya amal biha in bai yi aiki da ita ba la tufiduhu illa bil amal ba za ta amfane shi ba sai ya yi aiki da abin da ya sani fa misluhu aidan law qala li rajul hararatu wa mardu safrawi yakunu ilajuhu bi sakal majzi wa kashkab فلا يحصل البرء إلا باستعمالها misali mutum ya kusa na kama da malaria typhoid aka ce malam maganin nan naka ka je don masu maganin gargajiya suka ce ka nemi sassaƙen kaza ka nemi ganye kaza ka yi sirace ko ka rika shan wannan ko kuma ka je kemis sai likita ce sai an maka allura kaza an yi ɗebi jininka an gwada an baka magunguna shi kenan kawai sai ka sayo allurar da likita yake allura da ita sai ka sai kwayoyin magani ka sai kwayoyin maganin duka sai ka zo ka ajiye a ɗaki ka kwanta za ka samu lafiya dole sai ka je ya maka ne allura sai ka sha ne kwayoyi to haka shi ma da mutum yana fama da harara wani irin ciwo ne da ta gafin jiki marar safarawi wani rashin lafiya da yake sa kamar a ce karancin jini kila ko safarawi wani nau'in cuta ne dai amma aka ce ilajuhu maganinsa da irin wannan maganin ne wannan itatuwa ne ya faɗa wanda mu da su anan ko ba haka muke faɗan su ba amma a ce maganin cutanka shine kaza da kaza ne fala yahsul buru illa bi istimaliha ba za ka taɓa samun waraka ba dole sai ka yi aiki da ita to wannan baitin da ya kawo faransanci ne ba larabci ba faransanci ne ma'ana abin da yake nufi da za a samu mutum ya ɗauki misali kwalba na giya ne aikin giya samaye sai dinga tura giya a kwalba sai ta suka sai ya rufe ka ɗauki wannan kwalban yanzu ba su ta suka sai ya rufe ya cika kwalba goma na giya zai maye me dalili insha Allah to haka ne to shi ma karatun ba zai amfani ba sai an yi mai sai an yi aiki da shi Allah subhanahu wataala ba mu ikon aiki da ilimi amma ga nake ga shirar karama da waha za rabbil hamid bayani ko tama na khuri na basan dan shaidai wannan faransanci ne ba larabci bane to ina ga zamu tsaya a ko daidai wannan gurgudan Allah ya amfani mu da abin da muka karanta Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon gyara halayenmu mu sani cewa karatu zalla baya kuɓutar da bawa kuma mutum duk abin